بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم بكم عمي فهم لا يرجعون su munafukai da ake musu wa'azi din nan suna cewa in an ci musu imani kamar yadda mutanen kirki suka yi imani suka ci a sa imani kamar yadda wawaye suka yi imani shi ya sallama ransa da iyalansa da dukiyarsa da lamarin da duk gaba ke daga wani mutum sai abin da wani mutumin ya ce Allah ce su ne wawaye duk kayanka da ka hana wa annabi to ka miƙa wa shaidan ne kaga su ne suke asara a cikin cinikinsu ubangiji ya ce su mutane ne summun kurame ne ba sa jin gaskiya tun da dai an zartan amlan tunziru la nuna to su kurame ne ba sa jin gaskiya ko kai wa ko kar kai wa ba za su ji ba hukmun su bai bayi ne ba su faɗin la ilaha illallah su za su iya faɗin kowace magana ban da la ilaha illallah wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun idan ce su faɗi la ilaha illallah zai su yi girman kai sai ce sai mu bar abubuwan da suka dami mu na gaba mu mu bi maganan mai hauka mai waka mai hauka to su bakin su bai faɗin la ilaha illallah bai faɗin gaskiya saboda haka su bebaye ne wajen haka sun mun bukumun omiyun wato sun mun su kurame ne ba sa jin gaskiya bukumun bebaye ne ba sa faɗin la ilaha illallah ba sa faɗin gaskiya ohun la yarji'un ba za su koma wajen Allah ba ko ko ba za su koma wajen cinikin da suka yi su mai da shi ba mu mai duk sun ciniki da Allah Allah ya ce rayukansu da komai nasu ya biya da aljanna su ma tun suna tare da musulmi sai aka yi hakan da su to daga wasu sai suka kwashe kayan su wanda suka sayar wa Allah suka kawo suka sayar wa shaidan sai suka yi asara an yi wazi an yi wazi ba sa fahimta saboda su kurame ne ba sa jin gaskiya bebaye ne ba sa faɗin gaskiya layin nuna ba sa dawowa daga wajen cinikin su koma su warware cinikin da ke dan su bai wa Allah kayansa su dawo wajen Allah ba za su yi haka ba saboda haka ne Allah yake faɗa mu a wani wuri inna sharra dawabi inda Allah yasmul bukum alladhina la yaqilun muguwar dabba da Allah ya halitta babu kamar kafiri wato kafiri shine makiyi bayyananne wanda baya kowai iyayyarsa don jarumta ko ko kafiri mai tsoro mai wayo wanda yake kowai kafircinsa ya bayyana musulunci don tsoro shine munafiki to su wannan su ne miyagun dabbobin da Allah ya halitta inna sharar da wabi inda bai su asumul hukum wanda zai la yakin wato kurami bai bayi marasa hankali
أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أمر الموت والله محيط بالكافرين
muhidun bil kafirin in ka ci wannan misali ya zauna maka da aka buga maka cewa su misalin su kamar wanda ya hura wuta ne cikin duhu sai ga haske ya duru ko ina da ko ina ya ga abin da zai amfani da abin da ya cuce shi yana cikin wannan hali sai wuta ta mutu wato idan suka zaɓi da mummuna suka ce amanna haske ya zo idan karbi lashi ya ɗin sun koma waje kamar yan kwansu duhu ya dawo in ka ji wannan misali wanda na buga wanda aka buga har ma aka ce kamar misali a yanzu zamanin mu ne yanzu direba ne ya tura cikin duhu ya kunna fitilu yana gudu sai fitila ta mutu lokacin da fitilar nan take da haske shine rijalul ladina amanu a gado amanna lokacin da fitila ta mutu wai za ta wai za ta rabi lashi a cikin qalu inna ma'akum wannan in kaji wannan misali misalin munafikai kenan in suna cikin sallah kamar musulmi in sun fito da wajen kafirai ko ko ko munafikai su zama kafirai ko kuwa cikin karatu an saukar da wanda suke so sai su ji wannan sai wannan kan gaskiya wannan kan gaskiya ne to haske ya zo kenan in ko sun yi wanda ba ta so wannan ka irin na kullum ne to wannan shine wannan misali a sake buga maka wani misali a auka sayyibi ko kuma shi zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwan alqur'ani da zuwan musulunci ya zame musu kaman wani babban hadiri fi zulumatun wa ra'adun wa bara babban hadiri ne wanda yake kasance hadiri shi ke raya duniya in babu ruwan sama duniya ba za ta rayu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan da zuwan alqur'ani da da zuwan addinin sa kaman hadiri ne mai raya duniya ya zo to da ya zo sai ya zo ga fi zulumatun wa ra'adun wa bara kasan hadiri in ya taso da daddare to dole a ga duhu fi zulumatu abubuwan da kafiran ba su yadda da shi ba sai ya zame musu duhu wa ra'adun wa bara in ko sun ji an ce duk wanda yayi kaza azabu da nimin ko azabun azimun an ba da tsoro sai ya zame musu kamar ra'adu kamar tsawa idan ko sun yi dan abu da suke so sai ya zama kamar barko kamar kamar walƙiya don ka ji wannan misali shi ma irin wancan din ne ga hadiri ya zo da alheri shine rayuwa gaba daya amma su ya zo musu duhu ya zo musu haraduwa ya zo musu walƙiya saboda in sun ji wanda suke so walƙiya ta haka in sun ji tsawa cewa za a yi musu kaza za a yi musu kaza kamar tsawa kenan wato fi ra'adu mubarak يجعلون أثارهم في آذانهم من السوائل حذر الموت idan tsawar tana bugawa sai suka sa ya zuwa cikin kunnensu saboda tsoron mutuwa sa kunne za ya a cikin kunne don a toshe kunne kar a ji tsawa misalin daga mai da suke cewa su a wani wuri la tasma'u li hadha al-qur'ani walghaw fihi la'annakum taghlibun in ana karanta qur'anin kar ku yadda ku sa kunne ku guje ku suke wada in kuna ji ba za ku wata amma ku tada harguwa da surutu kar ma a ji da ake wada in kun yi haka za ku rijaye su shine sa ya cikin kunne kar a ji da qur'ani yake faɗa idan an ji in sun ji din sun bar kafirci sun musulunta a ganin su kamar sun mutu kenan hazarar mautu wai suna kai kunnen ne kar su ji abin zai sa su musulunta musulunta a wurin shi ne mutuwa a wurin wasu bar abin da suke yi ya ga mutuwa kenan wata rana ina magana da wani mutum wanda ba musulmi ba mai wa'azi da cikin masu wa'azi irin wancan sai na ce ne masa wa'azi ne masa wa'azi ne masa wa'azi har muka yi kusan shiryawa yace ba dun na alƙawari da Allah in na bar kirista Allah ya sa mutu ba da na musulunta amma na yi alƙawari da Allah duk ran in dai zan bar kirista gara mutu to saboda haka ne sukan tone kunnen su don barin abin da suke ciki su dawo na annabi suna garin kamar mutuwa ne as-sa'iqatu wato tsawa mafi tsanani ita ce sa'iqatu ta fi sai haka zafi hazar mutu saboda tsoron mutuwa hadaru kuma tsoro ne amma ya fi shauku tsanani shi hadaru wallahu Allah yuridu bil yadi su yi dai duk inda suka tafi suna suna wurin Allah dukkan halitta gaba ke da tana hannun Allah Allah ya kewaye komai da komai wata kulli shay muhi wallahu yibin bil kafirin Allah yana kewaye da da kafirai da kowa da kowa ma yana hannun Allah
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير wannan walƙiya da aka faɗa mai haƙƙa musu ɗin nan ya kadu ya yi kusa ya ɗabu ya firgi absarar ilmunansu kullama a za a lahum mashaufi duk lokacin da ya wani ga musu ya haska mu sai su ga haske su su yi tafiya ko za a zama alaihim da kuma duhu ya dawo kamun sai su tsaya don ba wurin tafiya tunda ba ba a gani walau sha Allah da Allah ya ga dama da zahaba bi sab'ihim wa absirihim da Allah ya ga dama da ya cire idon su na fili din ma da ya toshe kunnen su na waje din ma kamar yadda ya toshe idon su na cikin zuciya suka zama uyun ya toshe kunnen su na zuciya suka zama summun ya toshe bakin su na cikin zuciya suka zama bukumun da Allah ya ga dama da zai ya ya nane idon su na fili din ma ya kulle bakin su na waje din ma ya kulle kunnen su na waje din ma inna Allah tani Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan duk abin da ya ga dama abin da Allah baya yi shine abin da bai ga daman yi ba Allah in bai ga daman yin abu ba to abin yana cikin iliminsa ya zo mashi'a ya zauna mashi'a ta ajiye shi cewa nan ne wurin ajiyarsa baya zuwa wurin kudura domin ya zo wurin kudura tamfizu za a zartar ne amma tun da yake Allah bai yarda da abu ba yana cikin iliminsa to ba zai kawo shi cikin kudura ba da zartar da shi inna Allah gani Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay akan dukkan abin da ya ga dama Allah yana da iko ne wani annabi fiye da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba shi darajoji fiye da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah da yake Allah bai bai sa wannan cikin ilimin sa akan zai yi ba to ba za a yi ba Allah bai ga daman yin haka ba da Allah ya ga dama da ya mai da Abu Jahal musulmi Allah bai ga daman yin haka ba shi yasa ya fi kafiri wanda Allah ya ga dama shi yake ba har bi ma yi
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم لعلكم تتقون والذين من قبلكم لعلكم تتقون yanzu mu jama'a gaba ɗaya mu musulmi ya kira mu cikin ayoyi guda uku hudan lil muttaqina kafirai ya kira su ya yi magana da su cikin ayoyi guda biyu inda lalina ka wani zuwa ne ya ɗauki maganar munafukai ta ba da wahala sai da aka ci aya guda goma sha uku to yanzu ya gama mu gaba ɗaya da mu musulmin da su kafiran da su munafukan duk ya haɗa mu gaba ki da ya kira mu a matsayin shi ubangijinmu ne mu bayinsa ne sai ka ji ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane gabaki da ina kiran ku in ji Allah ku zo ubudu rabbakum ku bauta wa Allah ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci iyayenku da kakanninku da iyayen iyayen kakannin kakannin kakanninku da Allah kun tattaku in kun yi haka to za ku shiga cikin muttaqinan nan da aka ce ulaikum muflihuna kuma za ku kiyaye kanku shiga azabar Allah in kun bi ibadan nan da aka ce a zo a yi ta gaba ɗaya a nan ubangiji ya kira dukkan mutane gaba da su bauta wa Allah a haka kuma a cikin muzariyati ya ce ma karatu jinna wa laysa illa liyabudun da mutane da aljannu ban halicce su ba don sai don su bauta mini to anan masu fannin tauhidi suna ce wa amruhu yughayir irada in amma amru da'atin ibada yace umurnin Allah daban nufin Allah daban idan nufin Allah ya haɗu da umurni to zai abu ya faru inna ma amruna idza arada shay'an yakunu kun fayakun inda umurni ya haɗu da irada nufi to abu zai yi amma in umarni ya zo ba irada to ba zai yi ba kaga Allah ya kira dukkan mutane gaba da ya ba su umarni ne fa to tun da yake ba irada cikin umarnin sai waɗanda ya ga dama ne ya shiryar da su wallahu ya ku ila daris sara duk gaba gida ne ya kira mu gaba ɗaya mu zo mu shiga aljanna amma wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai ya shiryar da waɗanda ya ga dama ya nuna musu an hanya zuwa hanya madaidaiciya mai kaiwa ga aljanna mai kaiwa gare shi a cikin mashi'arsa saboda haka ne amru min ghairi irada in amma amru ta'atin ibada umurni daban a nufi daban in nufi ya da umurni sai ya zartu in ko umurni ne kawai ba nufi to ba zai ba zai zartu ba
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء تعلمون فاخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون shi Allah Ubangiji nan naku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka riga ku shi ne fa wanda ya shimfiɗa muku wannan ƙasa ta zama ƙasar ku shimfiɗaɗɗiya Allah ne ya shimfiɗa muku wannan ƙasa wasama bina'an kuma ya yi muku sama ga ta nan rufi ne a sama baya baya tsufa balle a gyara shi ba kamar rufin ginin mutane ba ga shi nan a sama ta can muke samun ruwa ta can muke samun iska ta can kuma Allah ke karɓan addu'ar mu ta can kuma Allah ke kiran mu je mu shiga aljanna shi ya shimfiɗa mana ƙasa shi ya yi mana sama والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. sannan ya saukar da ruwa daga wannan saman da aka ambata fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum sannan ya fito da tsire-tsire kayan abinci daga ƙasar nan da aka shimfiɗa aka ambata rizqan lakum don ku ci ku rayu wato ar- arrizqu abinci arrizqu dukiya arziki to waɗansu mutane sun ce ana nufin halal ne a'a wa yarzuqu halal wal muharram da halal da haram duka inda arziki ne to arziki ne sai dai kowanne da hanyarsa haramun Allah ya hana mai shi yana cikin sabo sai ya tuba ya shiga aljanna na halal kuma a tafiyar da cikin aikin halal a ba da haƙoƙinsa a duniya a ji daɗi a lahira a shiga aljanna rizqan lakum fala tas'alu lillah andadan wa antum ta'lamun saboda haka kar ku yadda ku sanya wa Allah dodanni ku bauta musu wa antum ku ku riga kun san ta'lamuna kun san dodo ba komai bane in na karfe ne ku kuka kera shi idan na katako ne ku ka sassaka shi in na mutum ne ku ka naɗa shi to ku rabu da dodanni inda kun san ba su da amfani su ma yin su aka yi saboda haka ku zubar da su ku koma cikin musulunci ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun ce a'a ma na budu mu illa li qarribuna ila allahi zulfi ai ba ma bauta dodannin a banza muna bauta musu ne don su ja mu su kai mu wajen Allah su kusatar da mu Allah to in haka ne ma dalla ku zo ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai kusatar da ku Allah ba dodanni ba
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين farkon littafin nan mun ce muku zalika alkitabu la raiba fihi littafi ne babu kokonto a cikinsa a cikin tsarinsa a cikin hukunce-hukuncensa a cikin komai na da babu kokonto ba shakka sannan kuma cewa daga Allah yake ba shakka kamar har yanzu har waɗannan bayanai da aka yi idan mutum ya yi imani da shi ga abin da zai faru in mutum ya kafirce maza ga abin da zai faru idan mutum ya bayyana imani ya ɓoye kafirci ga abin da zai faru cewa kuma wanda ya saukar da shi ina ga irin ikonsa shi ya yi ku shi ya yi ku komai da komai shi yake muku kaza da kaza har yanzu in ba ku gamsu ba in ba ku gamsu da wannan ba wa in kuntum fi raibin in kuna cikin shakkar wannan littafi namu in ji Allah daga Allah yake ko kuma abubuwan da ke ciki kuna shakkar su wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina a cikin abin da muka saukar da shi wa wannan babban bawan nan namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake jin daɗi babu kamar inda Allah yake ce masa abdina abdina abdina haka yake jin daɗi saboda haka ne alhamdulillah da an zara ala abdul kitaba subhana da azai bi abdihi ko menene da in yake tabaraka lillahi zul furqan ala abdihi irin waɗannan annabi na jin daɗin Allah yake masa abdina abdina ko abdihi subhanallah wa in kuntum fi raibin in dai har yanzu kuna cikin shakkan mimma nazzalna a cikin abin da muka sassaukar da shi ala abdina wa bawanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu bi suratin min mislihi ku kawo wata sura min mislihi wanda take kamar kamar wani abu na cikin wannan littafin wato a samu sura daya aƙalla mai aya uku ko kamar wal asiri ko kamar iza ja'a ko kamar inna adina ku kawo amma sharadi idan kun kawo yayi kama da wannan alqur'ani ya ba da labarin abubuwan farko da abubuwan ƙarshe da na zakani ya ba da labarin duniya ya ba da labarin lahira ya ba da labarin Allah ya ba da labarin hakkin Allah ya ba da labarin kowanne haƙƙin haƙƙin da ke da ke akwai ku kawo shi komi kankantarsa ne ko da kankani ne ku kawo da larabci aka yi aikin ma larabawa ne ku kawo wat usha da aku dama idan mutum ya yi abu sai ya nemo shaidan da za su sai da masa abin ya yi kyau haka yake wanda suka san abu sun ce haka yake ya yi kyau haka yake saboda haka ne ka'idan ilimi kullum mutumin da yake da ilimin ba shi ne zai ce ina da ilimi ba shaidu wanda suka fi shi ilimi ne za su zo su yi shaida yana da ilimi amma don shi ya ce yana da ilimi wanda ba masana ba su ce gaskiya yana da ilimi to baya da ilimi ku kira su hada aku kowanne su zo su yi muku shaidu cewa wannan lit- wannan surar da kuka kawo gaskiya tana kama da wata sura a cikin surorin alkur'ani ba wanda ya iya kawowa a cikin su duk gaba ke da sai dai shiganta ga irin ta musailama wanda iya ji an karanta qur'ani ya ce gaskiya ni ma an saukar mini irin wannan fa zai la ilayya misluha da jan karanta wal asri inna lil insani la khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai shi in babar din da ilayya misla ni ma an saukar min da irin wannan shi baya musu annabi Muhammadu annabi ne a annabi Muhammadu annabi ne a mudar shi ko annabi ne a rabi'a wato an kasa kasar laraba kashi biyu an aiko annabi cikin kashi daya da yake shi wawa ne bai zana da duk duniya ne ma gaba daya ba wai larabawa kadai ba wai shi kuma an aiko cikin rabi'a sai dai ya wabru ya wabar inda ba an ta uzunani wa sadar wa sayruka hakrun wa naqar wai aya uku duk maganar banzan ta kare akan zomo kawai ya zomo ya zomo wato ba abin da yake gare ka sai katon kirji da manyan kunne tafiyan da kuma caccaka da takawa shi kenan wai wai wai ya samu sura guda mai aya uku kenan yanzu an karanta masa an karanta masa alam tara kaifa fara rabbuka bi ashabil fil ألم يجعلك يدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسد معقول سيف الفيل والفيل وما أدريك ما الفيل له ذنب طويل وخ- له ذنب وسيل وخرطوم طويل إن ذلك من شدة ربنا لقليل ثم كانت تقاري أكن جيوا كوي da magananta da maganan dan dogon hannun nan nata hancin nan da maganan zuciyarta yace ke dai wannan irin halitta a wurin Allah kaɗan ne shi kenan karya suke yi sun kasa Allah ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin da farko an ce su kawo littafi kamar ta sura ba su kawo ba an ce to an rage musu su kawo sura goma fatu bi ashri suwarin misli muftarayati suka kasa kawowa yanzu kuma an ce su kawo sura ɗaya ma sun kasa Allah ce gaskiya zan gaya muku an yi an yi kun kaza ko to har abada kuma ba za ku iya ba gaya mu gaskiya lainin jama'atu lil zuwal jinn ara an ya tu zudi hada alquran la ya tu da mislihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin zahira da za a tattaro malaman aljannu a tattaro malaman mutane a ce su taru kowa ya taimaki kowa su taimaki juna a kawo wata sura mai kama da wani asi ko inna aqina ko idza jaa ba za su iya ba ko sun taimaki juna ba za su iya ba qur'ani maganar Allah ne shi qur'ani a wurin Allah sifa ne zatiya a wurin manzon Allah mu'jiza ce a wurin mu littafin mu ne na imanin mu littafin mu ne na ibadar mu littafin mu ne na hukunce hukuncen mu littafin mu ne na na na magungunan littafin ne na kowace irin aƙida ba abun da babu cikin wannan littafi na farar na littafi ce haka yake a wurin mu kuma kuma ba ki littafin nan qur'anin nan lokacin da annabi ba a aiko shi ba yana wurin Allah a tuba zatiya ba wai zuwan annabi ne kawai aka fare shi aka turo shi daga sama ya sauko ƙasa ba a'a shi Allah ubangiji tun bai yi halittar nan ba tana wajensa asali amma ba aikace ba tana nan a wajensa ya santa ya san yadda take ya san yadda za ta yi amma babu ita ka buga misalin abin kamar architect wanda zai zana gida kamun ya ɗauki alƙalami zai zana a takarda gidan ku ya riga ya zanu a cikin kwakwalwarsa yana ganin gidan a cikin kwakwalwarsa sai ya gama zanen gidan da aka gaya masa a kwakwalwarsa ya gama sannan ya ɗauki alƙawarami ya zana a jikin takarda in ya gama sai ya miƙawa birkila ya nuna masa yadda za a yi to saboda haka ne shi ƙur'ani tun babu halitta tun da siman Allah ne yana tare da Allah abubuwan nan dukka da aka ambata cikin Qur'ani magana Musa da Fir'auna da Haruna magana Adawa da Samuda da Annabi Nuhu da Annabi Adam da Idris da Benin duk gabaki daya ai suna sani a wurin Allah idan lokacin su yayi za su canza ne in lokacin fitowar su za su za su canza ne kan koma magana ashtak yadda tun bai ɗauki alƙalami zai zana gidan ba gidan ya riga ya ƙare a cikin ƙwaƙwalwarsa sannan ya zana a takarda sannan ya firinti sannan ya miƙa masu ginawa ginin ba zai saba wa takardarsa ba ba zai saba wa ƙwaƙwalwarsa tasa ba saboda haka yi ƙur'ani a wurin Allah sun ne gare shi lokacin bayyana sa in yayi komi in ya bayyana sai lokacin sa in yayi gashi dama a ina zaune komai in ya lokacin bai sa yayi gashi dama a ina zaune kai wannan abubuwa ko yanzu kamar yanzu in Allah zai bada labarin kiyama sai ka je wa nadi ashabun niri ashabal jannati yan wuta sun kira yan aljanna wa nadi ashabul jannati ashaban niri yan aljanna sun kira yan wuta kaga ba a mutu ba ba a tashi ba ba a shiga aljanna ba ba a shiga wutar ba Allah ke amma ka ji abubuwan ne wai an riga an gama yan wuta sun kira yan aljanna yan aljanna sun kira yan wuta ko menene kaman shi a wurin an an gama ne fa kamar yadda na faɗa maka a misali da dai subhanallah Allah ba mu gama misali irin wannan saboda jawo hankali ne ke buga misali yanzu ga karatun nan da muke yi wanda ya halarci karatu yana da aka yi wani kuma sai an sa masa a cikin rediyo ko talabijin zai yi to wanda ya halarci karatun sai ce dakata in an jima kaɗan ma zai ce kaza barka in an jima kaɗan ma zai ce kaza to shi wanda bai halarta ya kai kasani tun ba a sa ba to ya riga ya sani tun lokacin da ake yi to balle Allah subhanallah wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina فاتوا بسورة من مثله وادعوا لكم من دون الله إن ذاك نبي شيدا بند الله الله بذي شيدا كريابا domin duk wanda yake jayayya da annabi ƙarya yake yi Allah zai taimake shi bari shaida ka da in kuntum sadiqina in magana ku gaskiya ne cewa wannan littafi akwai shakka a ciki ko ko a annabi ne ya kirkiro shi ko ko a ba daga Allah yake ba wani ne ya koya masa in kuna cikin wannan shakka to ku nemi wani ya zo ya muku shaida ku kawo irin naku har abada Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in kuka kasa in gaya muku gaskiya har abada ba za ku iya ba fattakun naran da fi wa qudu na to shikenan tunda kuka kasa kuka yi jayayya da Allah da alqur'ani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron abin da zai same ku shine shiga wuta alati wa qudu hananas wal hijar ita wutar lahiran da kuke jira ku kafirai da munafikai abun hurawanta annaru wal hijara wa quduha wa wannan irin wawi in aka yi masa fataha sai a ce wa quduha abun hurawanta in ko quduha an an yi rufa wa huruwanta kaman wadu'u an ce wadu'u abun yin alwala in an ce wudu'u da ruwa to yin alwala wa quduha abun hurawanta annasu kafirai da munafukai wani hijara da duwatsu ko iddar dama an shirya ta musamman lilkefiri na don kafirai Allah ke wa bashirin ladina كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كما في النبي القرآن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لتنذر به المتقين آه آه لتبشر بالمتقين وتنذر به قوم النذار كل شيء القرآن yayi albishir ya ba da tsoro yayi albishir waɗanda suka yarda ya ba da tsoro waɗanda suka ki haka shi ma annabi ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira to an ba da tsoro wa waɗanda suka kafirce wa Allah da annabi da alqur'ani ga abin da zai same su to irin wannan sai ya ba sahabbai tsoro saboda tsananin tsoron Allah sai bi ta makarkata maza maza sai a kawo aya wadda za ta sai ta musu albishir shine Allah ce bashiri allazina amanu amma kai wa mu'mina albishir kuma ba za cikin irin wannan fa dama mun ce iddal kafirina ba da su ake yi ba fa bashiri allazina amanu kai wa mu'minai wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi kyawun aiki an da jannati su kam an ajiye musu an tana da musu uzu gidajen aljanna wato abin da za a ji an mutum aljanna da sunan gadina dama isan mutum ya zama ya yi gida babbata ko ina gidan akwai itatuwa masu masu inuwa masu sanyi a gidansa to isansa kenan kuma akwai abubuwa a cikin gonar na marmari saboda haka nan zo an batun aljanna sai a ce gidajen gadina gidaje masu gadina jannatin annalaw jannatin tajrimin dadan ha aljanna ce gidaje ne na aljanna wanda anharu korama guda hudu suna gudana a cikin aljanna anharu min ma'in ghairi afinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina wa anharu min asalin musaffa magudana guda hudun nan wasu magudana na ruwa ne mai daɗi akwai magudana kuma na nono mai daɗi akwai magudana kuma na giya mai daɗi a wurin masu sha ruwa da nono ba a faɗi masu sha ba amma giya sai aka ce masu sha wato kawai musulmi muna kyamanta ne tunda an haramta an haramta mana ita to aka ce masu sha don an je lahira kowa ma zai sha domin an ce mashayin giya a duniya ba zai sha giya a lahira ba a ce kenan dukkan yan aljanna za su sha giya amma ba hargowa ba doke-doke ba zage-zage ladan fiha wala tafsir an rab jannatin da min jajan ha kullama ruziqu min min samarin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl idan an ba su wani abu na aljanna ko kayan marmari ko ayaba ko mangoro ko gwaba ko dabino ko inabi ko menene ne sai a suna duba wannan sai ka ce na duniya wannan sai ka ce irin wanda Allah ya ba duniya din nan gaji amma da ya fi wancan girma ya fi wancan kyau a ce ka taba ka ji mana ai daɗin ma ya fi wancan ko dubi an kawo shi mutashabiyan mai kama da juna iri iri wa rawun biya azwajun mutahharatu kuma a cikin aljanna a cikin gidaje akwai mata tsarkaka masu tsarkakakken jiki masu tsarkakakken hali masu tsarkakakken magana ba sa haira ba sa jinin biki ba sa warin hammata ko warin baki ko ba sai sun yi wanka suke da zai ba haka suke dama Allah ya zuba ga kuma kyakkyawan hali da kagagge ga kyawawan maganganu da kagaggu a zuwa da mudahara ko biya karidu kuma za su dabu a cikin wannan aljanna da wannan irin nimomi Allah ya sa da mu albarka na
إن الله لا يستحيي الذين
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسدين كفري سنجي الله يا أنبتي يا أنبتي جيوا قرآن ألم تر كيف فعل ربك عقاب الدين سنجي الله يا أنبتي ثاني يا قرآن يا مركم أن تذهبوا بقرة sun ji Allah ya ambaci abubuwa iri-iri sai suka ji Allah ce ya ayyuhan nasu yuriwa masalin fasil ula inna lalata sun zura lan ya kudu zubaban wani yuka ma'ula wajen zuwa shi Allah ta ke zo min zofa fadi rabu sai aka ji aka kawo maganan kuda cewa dodannin nan naku da kuke bautawa ko da sun taru gaba ɗaya su halittu guda ɗaya ba za su iya halittarsa ba kuma guda in ya zo ya sauka a kansu ya shanye musu nono wanda aka kawo musu ba za su iya kwatar nonon ba idan ya shanye musu zuma ba za su iya kwatar zuman ba to sai suka ce abin da kuma ya zama yadda ya zama da ana maganan giwa ko maganan maganan taniya aka kuma maganan awaki da tumaki aka komo ana maganin gashi yanzu kuma an aka komo ana maganin ma har da gizo gizo kamar sai an kabo ta kaka da zaita har da gizo gizo kuma an komo yanzu kan kuda ma ake magana Allah ta kai ba maganan gizo gizo ko kuda ko saniya ko wani abu shi Allah ubangiji baya jin kunyan buga misali da komai na halittarsa komai na ne kai mai girman ma nasa ne mara girman ma nasa ne kowanne abin da ke jikin babban shi ke jikin karami har ma da harba suna buga misali wai abu mai wuya kamar samun kwanyar sauro abu mai wuya kamar samun kwanyar sauro a ce sauro yana da kwanya kenan to Allah halitta sa duk ɗaya ne kayansa ne zai buga misali da abin da ya ga dama la yasayi Allah ba zai ji kunyar buga misali ba uzatan ba ma fauka ko ko sauro Allah ba zai ji kunyar buga misali ya balle kuda balle gizo gizo balle ko zaniya ko wani abu fa amma da jina amanu ko ya alamu na annahu haqqu rabbi wanda suka yi imani ga duk abin da ya shigo cikin alqur'ani sun yi imani da shi sun san daga Allah yake ko babba ne ko karami ne duk ko menene na qur'ani mu musulmi mun yi imani ko menene mun san kuma gaskiya ne ko za mu gane hikimarsa ko ba za mu gane ba mun san dai gaskiya ne gaskiya ne kuma hikima ce ta Allah ba amma da zina kabaru amma su kafirai ya kuna ma za a rada Allah bai hada masara sai ka to wai me ake nufi da buga misali da su su sauro su abin nan su su gizo gizo su kuda ne ka nufi da wannan to mu dai mun yi imani duk abin da zai cikin alkur'ani dole ne mutum ne imani da kowane abu da zai cikin alkur'ani komi sai kun ma za a rara da bai zama ba yuzillu bihi kaseeran amsar da za a ba su misalan da ake bugawa a cikin alkur'ani yudillu bihi kaseeran Allah yana batar da waɗanda ya ga dama da yawa da waɗannan misalan a wurin masu inkarin misalan masu muzul misalan wa yadi bihi kafiran yana ci yadda bayin da masu yawa wanda suke ce sun yi imani da komai na cikin alqur'ani wa ma yadullu bihi illa al-fasiqin ba abin da zai zo qur'ani ya badda mutum sai dai in mutum dama ba ta ne ba ya san hanyar gaskiya amma komai ya zo qur'ani ba zai badda mutum sai dai shi yadda mutum saboda haka ne aka hana kada a rika dukan qur'ani da qur'ani ake kaza kaza kaza kaza kai baka san wannan baka san wancan ba saboda rashin karatu amma ka dan qur'ani ka sa a gaba kai ta ƙaryata junansa an hana idan sai na ya ga irin wannan mutum zai kama ya daure shi har abada sai dai hankalinsa in ya dawo ya tafi shi baka sani baka dauko wancan aya ka dauko wancan aya ka daure hankalin mutane su rasa yadda za su a in mutum ya sani misali kamar China sun ce abin da yasa ba za su imani da Qur'ani ba ba su gane maganar sa ba wani lokaci su ce Allah ya yi mutum da ƙasa wani lokaci ce Allah ya yi mutum da sabo wani wuri ce Allah ya yi mutum da ruwa wani wuri a ce Allah ya yi mutum da mani wani wuri a ce Allah ya yi mutum da da da tabo mai mannewa min so salsalin karfa kairi to wannan ai duk ɗaya ne lokacin da aka kawo ƙasa ba a kawo ruwa ba mai sunan ƙasa ƙasa ya an haɗa su da ruwa an kwaba mai sunan wannan kwaɓaɓɓen taɓo in an an an nika shi hama in masnuni daidai yadda za a gina shi ya zama mutum mai sunansa taɓo nikakke to idan an gina shi ya ƙeru har ya za ka buga shi ya kankan kan kansa kalsarin kalfa fere ne ke kenan ba shi wancan din ne ba ya kai wannan to shi ne ai aka yi adam da shi mu kuma sai aka zo aka yi mana warkar karen na linsana min sulalatin min tin ثم جعلنا نطفة في قرير مكين ثم كرنا نطفة علقة فكرنا علقة مضغة فكرنا المضغة عظاما فكرنا عظام لاما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله على الخالقين wanda ya sani sai ya fita su lafiya kalau irin wannan har yanzu a makamul islam da makamul iman da makamul isa duk annabi ya kira su addini jibrilu ya zo don ya sanar da ku addinin ku amma makamul islam da makamul iman da makamul isan tafiyar da suke a makamul islam idan ka kashe mutum sai a kashe ka أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالسر هذا مقام الإسلام kenan. in ka cire idon wani ya cire naka in kare haƙon wani kare naka in kashe wani a kashe ka kutu alaikum isa bil qatla al hurru bil hurri wal abd bil abd wal musa bil musa wannan maqamul islam kenan a maqamul imani Allah ya tawaffa dan fusahi na mautiha Allah alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu dhalika min shay Allah shine ya halitta Allah shine ya halitta shi ne ya ciyar shi yake kashewa shi ke rayawa akwai wanda yake iya wannan banda shi ranar ba an ce Allah shi kadai yake kashewa to yanzu sai a sallami wanda ya kashe mutum a ce Allah ne ya kashe shi a ba makamin shari'a ba makamin imani ne wurinsa daban shari'a ko wurinsa daban kaga in kace in ka ce baka yarda da wancan ba in an kashe mutum a rama in an yi kaza kaza a rama in ka ce baka yarda da kaza baka ji in kuma ka ce baka yarda da Allah ne ta kashe kowa duk wanda ya mutu Allah ne ya kashe shi baka yarda da wannan baka zama kaji ya za ka hada su wannan maqamul islam wannan maqamul imani dole kai imani kowa ya mutu Allah ne ya kashe shi da ajali ba ajali da mutum da mota da komai Allah ne ya kashe shi amma sai ka ji Allah ce qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum dole kai imani da wannan akwai kisan kai na mutane akwai kisan kai na mala'ika aiko ya kashe mutum ko duk dai gaba daya tawaffat kurzuna wa rawi fatakun wani wuri ce mala'iku musu ya kashe mutane amma duk dai gaba da karshe wanda Allah bai kashe shi ba ba zai mutu ba wa ya kashe shi kenan Allah amma wannan maqamul imani to idan wani daga cikin wanda bai san maka ya san makamin imani bai san makamin insani bai san hukunci shari'a ba ya san hukunci hakika sai ya je kashe mutum yana duka har ya mutu ko ya bindige shi ya mutu sai dangin wanda ya mutu kama shi suka ɗauko gawa suka zo wajen hukuma wannan ne ya kashe mana mutumin sai mai magana da hakin hukuma ko alkali ko wani sai ce kaji abin da suka faɗa ita na ji amma da gawa da wannan ya su jahilai ne ake ba jahili wani akwai ba iya kashe mutum banda Allah sai ya jawo duk waɗannan ayoyin Allah ke kashe mutane ya jawo su ai su jahilai ne ai ba sani ba ai kai ka sani Allah ne kashe mutum na ce wane ne da kashe mutum shi kenan ta zake shi abin da za ta masa mun yi imani da wannan tunda ayoyin Qur'ani ne dole mun imani da su kai kuma ka yadda a cikin qur'ani akwai wa katamna ya bi annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wa sinna bil sinni wal juruha bil sar ka yadda Allah ne ya faɗi wannan cikin wannan littafin da ka ambato to in in ka ce wancan ƙarya ne ka zama kafiri in ka ce wannan ƙarya ne ka zama kafiri to ya za a yi sai a nemi wanda yake mai maqamul isari na sama da kuma malamin su duk da ma Allah ne su ne ahlul alqur'ani Allah da haka fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun sai nemo ala zikiri yazo ya faɗa masa yace masa yanzu kai da ka zo nan me yasa ka zo mana da riga da wando ai Allah bai kawo ka duniya da riga da wando ba ta riga ta na ai bi cuku cuku ne me yasa baka zo yadda Allah ya kawo ka ba to in yazo yadda Allah ya kawo shi mai sunansa riga da wando da zannuwa to ai cuku cuku ne gaskiyar Allah za ta mutu yadda Allah ya kawo ga najin ainihin gaskiya wannan duk cuku cuku ne to in ka cire su akwai zaman lafiya sai ce maka mahaukaci misalin abun da nake muka misalin sa kamar irin matan nan wanda masu ɗinki suke tallan ɗinki da ita matan roba akwai ta ko mace ce amma ta roba to a sa mata gulagulai da zannuwa masu tsada ga ta kuma an yi ta mai kyau matar matar abin nan ne matar roba din a tsayi da ita sannan a kawo ta kuma bai wa Allah kyakkyawa yadda Allah ya yi haka take a kawo ta ita kuma ba sokoto ba ba zani ba komai kuma da rana a jera matan nan guda biyu wace ce matar ka ciki mai abin nan roba ce wannan mai kyau din kuma mahaukaciya ce ba za ka dauka in ana so in zaɓa tun daga gida a ɗauke kayan jikin roban na a wannan matar a kawo wannan yara mai roban na a kawo wannan da zanduwa sai a ce in zaɓa sai in zaɓa to shi ne haɗa haƙiƙatun bila shari'atin asira shari'atun bila haƙiƙatin batira in dai ka riƙe zahiri shari'a kam kam kam ba haƙiƙa to maganar banza ka riƙe don baka kai ƙwayar da ake nema ba in kuma ainihin haƙiƙar ka riƙe ka zubar da shari'a baka kama komi ba wato abin da ka kama bayi da kyan gani ba sutura saboda haka aka haɗa shari'a da haƙiƙa suka bi ga islam ga iman ga isan amma in baka yi hankali ba sai ka yi ta ƙaryata qur'ani da junansa ka ƙaryata qur'ani da junansa don hana wannan iyakan ilimin ka in an tambaye ka ba da amsa in an wuce na kace ban san wannan ba shike nan ka huta la adri to shine shari'a da hakika shine islam da iman da isan ainihin mai mukamin isan shine malamin su duka guda biyu mai mukamin islam da mai mukamin iman din duka إن الله لا يستحيي أن ويذل ويذل به إلا الفاسقين با ودندا مثالا الله كو مغانغانون الله ذا فد شي إلا الفاسقين سي دي فاسقين أجل القرآن ده كذا ذاك جل أمته كدير ربك الله تعبد إلا إياه وبالوالدين إنسانا أفدي Allah ya hana kai wa iyayenka girma an ce kai musu biyayya ya hana kisan kai ya hana zina ya hana cin riba ya hana kashe ƴaƴan mutum ya kashe ƴaƴansa ya hana girman kai sai ya lissafa ya gama gawa kida sai ta kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha duk waɗannan abubuwan da aka kirgan nan gaba ɗaya ba su da kyau makaruhi ne a wurin Allah to menene makaruhi a wajen buga ha'u abinda ba haramun ba amma yana kusa da haramun shine makaruhi haka zina take haka kisan kai yake haka girman yake girman yake to in kai wa mutane hujja ka ce ai ga abin da alqur'ani yake duk waɗannan abubuwa makaruhi ne nasi a cikin suratul ikra'i makaruhi ne sai a ce maka to ai su fuka ha'u ba wannan abin ke kiran sa makaruhi ba abin da yake ba haramun bane amma ya fi kusa da haramun shi ne ake kiran sa makaruhi in ka bar shi zaka samu lada in ka yi shi ba a kake shine makaruhi wajen fuka ha'u ina maka magana Allah kana magana fuka ha'u zuwa fuka ha'u nan fa Allah yake magana ita da bai kuma da wani take ko zai shirya wannan mutum da saboda haka dole ne sai da malamai dole sai da malamai kowane abu sai masanin da yayi magana akan sa ake gane yanzu wacce a zo a duba mota wani abu ya same ta shi duban fasinja ne zai amfani ko duban makaniki duban makaniki ya ce mutum mara lafiya a duba shi duban waɗanda suke cikin asibitin ne zai amfani ko duban likita su zama da haka in mutum bayi da malami ya ɗauki karatunsa a littafi to zai taɓanna ya tabanna ya dangana wa Allah ƙarya ya dangana wa annabi ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man afta bi ghairi ilmin la'anatu la'anatu malaikatu samawati wa malaikatu al-ard duk wanda ya bada fatawa ba da ilimin gaskiya ba to mala'ikun sama za su la'ance shi na ƙasa ma za su la'ance shi wa ma yuzillu bihi illa al-fasiqin ayoyin qur'ani ba za da kowa zai da ba mutum batacce ne الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون suwa ne ne fasikai din wanda kullum aka karanta musu qur'ani sai ya kara musu bata sai ya kara musu bata suwa ne ne Allah ya ce annabina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqi sune masu warware alƙawarin Allah bayan an kulla shi an karfafa kullawa su zo su warware shi alkawarin Allah akwai na Adamu zarri cewa in mun zo duniya za mu bauta Allah shi kadai a rasu rabbin mu karu bane alkawarin Allah akwai wanda ya rubuta cikin littafinsa wa abudullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurbi wal yatami wal masakin wal jarir dhil qurbi wal jarir junubi wa sabil jami wa ibn sabili aw man fi tamam wato alkawari ne wanda Allah ya kulla da zumunta kuma da Allah ya kulla ta to masu warware wannan alkawari da tsinka wannan zumunta ta tsakanin annabi da bayan Allah ko tsakanin Allah da bayansa su tsare hanyar Allah kar a yi hanyar Allah su yanke zumunta kenan su raba tsakanin iyaye da ƴaƴansu su raba tsakanin mata da mazansu su raba tsakanin almajirai da malamansu yanquduna asamin min ba'di misaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi yusra su yanke zumuntar da Allah ya yi umarni a sada ta ta zumunta wa yufsiduna bil ardi masu kawo banna a bayan kasa ulaika waɗannan kun su ne alkafiruna waɗanda suka yi asara sai tambaya ko za su ina da mutum to alhamdulillah jama'a ai kokari a rika jin alqur'ani nan da zuciya shi alkur'ani ya yi magana da mutanen da lokacin da ya sauka ya yi magana da su ne amma ku yana magana da mu har tashin duniya kowa alkur'ani na magana da shi in ka ji ana magana ina karka ya tsammani da wasu mutane ake magana da kai ake magana da kai ake magana karka yadda da war hanyar Allah karka yadda ka warware alkawarin Allah karka yadda ka tsinka zumuntar da Allah ya kulla Allah ya kiyaye mu Allah ya Allah ke mana kasar mu Allah ke mana imanin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da cikin hankali masu taimakon mu Allah ke muke mu duka masu taimakon addini Allah ke muke mu Allah kare musulunci Allah ke muke shi Allah kare kafirci albarka na musulunci ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan duniya da baki da saka da Allah Allah ba mu ne duniya da lahira Allah ya mu shari duniya da lahira Allah ya mu iyaye mu iyaye iyaye mu da mu Allah ya mu maza da mata rayu da mu barka da Allah masu neman addu'o'i mu Allah ya bukatu Allah ya bukatu abin da suke neman Allah ya ba su suke so Allah kiyaye su sai ga rabon da